Na'am, bismillahir rahmanir rahim. Na'am.
بسم الله الرحمن الرحيم Mm.
أما بعد فقد قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون Mm.
وهذا تصريح بأنهم خل- خلقوا للعبادة, للعبادة فحق عليهم الاعتنا- الاعتناء بما خلقوا له والإ- وال- والإعراض عن خز- عن حظوظ الدنيا بالزهادة Mm.
فإنها دار نا- نا- نفات Mm.
لا محل La mahallu.
نعم، لا محل إخلاد Shikenan. Amma ba'ad. A jiya mun kwana a ƙarƙashin faɗar malam da ya ce wa ali kullin wasa'idus salihin. To Malam ya ce, Amma ba'ad, amma bayan na yi yabo ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, na yi kirari ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala, na tabbatar da cewa haƙiƙa annabi Muhammad, jakadan shi ne kuma bawansa ne masoyin shi ne daɗinsa ne, mai kiran bayin Allah ne zuwa ga tafarki wanda yake mai ƙyaƙƙe. sannan kuma na yi salati ga ma'aiki alaihi salatu wassalam da aminci da alayen gidansa sannan kuma na yi salati ga sauran annabawa na ubangiji tabaraka wa ta'ala da alayen gidansu ga baki ɗaya da sauran waɗanda suke bayan allah managarta shine amma ba'adu kamar yadda malamai suka ce kalma ce wanda ake zauwa da ita saboda ciruwa zuwa ga bayani akan samimul maudu zuwa ga tattaunawa akan abin da ake so a shiga kanshi al'imamun nawawi ya ce faƙad ƙala Allahu ta'ala haƙiƙa ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin alƙur'ani ubangiji ta'ala ya ce wa ma khalaqtul jinna wal ins Allah ta'ala ya ce bin halitta aljan da mutum ba illa liya'buduni face dai saboda in umarce su saboda su dinga bauta mun face saboda in ba su umarni na bauta muni wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan la ilaha illahu subhanahu amma yushrikun shine Allah ta'ala ya ce wa ma khalaqtul jinna wal ins bin halitta aljannu da mutane ba ga baki ɗayansu illa liya'buduni face dai saboda su bauta muni in ba su umarni su bi na bauta muni ma uridu minhum min rizqin Allah ta'ala ya ce ba na nufin su arzuta kawunansu hakanan ba na nufin su arzuta waɗansunsu wato ba na neman su tashi wato su yi ta baza ƙoƙarinsu gabaki ɗaya kan abin da ya shafi neman duniya sannan kuma ba na nufin su tashi su baza ƙoƙarinsu gabaki ɗaya saboda nema wa wani duniya wa ma uridu an yi tsi'imun sannan kuma ba na nufin su ciyar da ni ba na nufin su ciyar da wani na wato abin da nake nufi daga wajensu shine su dinga bauta mini ni kuma na ɗauke musu lamanin ni zan arzita su ni zan ciyar da su ni zan arzita bayansu ni zan ciyar da bayansu ni zan kula musu da bayansu matukar sun tsaya a hak- eh, da haƙƙin abin da na ɗora a kansu na bauta ni kuma na ɗauke musu nauyin komai la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal aqibatu littaqwa malam yace wa hadha tasrihun bi annahum khuliqu lil ibada to wannan ayoyin guda biyu wanda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya shigo da su cikin suratul zariyat tasrihun wato a bayyane ke a fili karara bi annahum khuliqu lil ibada haƙiƙa bayi na ubangiji ta'ala an halitta su ne saboda ibada Allah ta'ala ya halitta bayi makasudin halitta su shine saboda su dinga bauta mishi to don haka fa haƙa alaihimu li'itina'u bima khuliqu lahu al'itina'u bima khuliqu bi lahu su kula su bayar da himma ga abin da aka halicce su saboda shi ɗin fa haƙa alaihim ya zamanto wajibi a kansu ma'ana wajaba alaihim li'tina'u bima khuliqu lahu ya wajaba a kansu bayin na Allah su kula da kyawo dangane da abin da aka halitta su saboda shi ɗin ita ce ibadar sannan kuma fa haƙa alaihim al'iradu an hududin duniya ya zamanto wajibi a kansu ya wajaba a kansu su kau da kai su kau da kai su bijiri an huzuzi duniya dangane da rababbuka na duniya dukkan abin da yake karmami ne na duniya abin da yake ba wajibi ba ne ba dole ba ne a ce sai kana da shi to ka yi ƙoƙari kai kuma ka kau da kanka game da wannan abu bizzahadati ta hanyar ƙaurace mai ta hanyar gujewa dukkan abin da yake wato karmami ne na duniya na'am fa inna hadaru na fadin malam ya ce haƙiƙa ita duniya daru na fadin gida ce wanda yake na ƙarewa wato gida ce wanda za ta ƙare ko yau ko gobe kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin alƙur'ani wato ita duniya ba guri ba ce wanda yake na zama addarul akhira khairun wa abqa wato gida na lahira ita ce mafi alkhairi ga waɗanda suka yi imani suka yi ayyuka na gargaru sannan kuma gida na lahira ita ce wanda take mafi dawama amma gida na duniya wato gida ne wanda yake mai karewa annafa da shine alfana'u فإنها دار فناء إن هذا لرزقنا ما له من نفاد نعم لا محل إخلاد sannan kuma ita duniya ba guri ba ne wanda yake na dawwama ikhlad wato malam ya karkace daga yin amfani da khulud zuwa ga amfani da ikhlad wannan kuma saboda lissaja saboda ya bada citta fa'innaha daru na fadin la mahallu khuludin ba guri ba ce wanda yake na dawama wato guri ce wanda take mai gushewa na'am sannan kuma wa markabu ubur abin hawa ne wanda yake na tsallakawa wato kamar mutumin da yake gabar teku daga bangaren gabas yana so zai zo shi wato bangaren yamma ya hau saman wato kwalokwalo wanda zai tsallako shi daga wancan bangare ya kawo shi bangaren da yake bukata to ita duniya haka ce markabu ubur abin hawa ne wanda yake na tsallakawa wato ita duniya kana ganinta haka to ita ita ce abin hawan da za ta kai ka zuwa ga lahira in ka hau kayan hawa mai kyau wanda baka tunanin dilmiya a cikinsa wanda baka tunanin zai karkace da kai to zai tsallaka ka lafiya kalau to amma idan ka hau kayan hawa wanda yake ribabbe wanda dama kai ma baka yarda da kayan ka ba ka kwaso kaya kana ɗauke da akwaya to kaga za a samu matsala to shine yace wa markabu uburin la manzilu hubur yace wato ita duniya ba masauki bace wanda yake na farin ciki ba guri bace wanda za a zauna mutum ya dinga farin ciki ya karya farin goro ya dinga taunawa a titi yana ta morewa yana ta farin ciki na'am wa mashra'un fi samin sannan ita duniya wato mashiga ce wanda take tararrabewa wato za ku shigo duniya za ku haɗu da jama'a a duniya ku halhaɗu da 'yan uwa amma kuma ya zamanto an rabu da su wani kuna tare da shi yau da gobe da jibi amma idan lokacin tafiyar shi yayi bayan da ka iya dole ya lauta ya tafi hakanan kai ma ana nan ana nan idan lokacin tafiyar ka yayi masoya da makiya waɗanda suke son su ganka da wanda ba sa son su ganka duka za su yi asarar ganinka an gane ko shine mashra'un fi sami wato dole dole za su rabu da kai mashiga ce wanda take tararrabewa lam fi sama laha wallahu sami'un alim an gane la mawdinu dawamin wato ita duniya ba guri bace wanda yake na dawama ba gida bace wanda yake na dawama gida ne wanda duk wanda ya rike shi to shi kuma zai yi kunya na'am ولهذا قال الألفاظ من أهلها هم العباد Mm.
وأع- وأعتق وأعتق الناس wa aqalun nas وأعقل الناس فيها هم الضحات malam yace fali hada to saboda waɗannan abubuwan da aka ambata a baya na cewa ita duniya gida ce wanda yake mai karewa ba gida bace na dawoma sannan kuma abun hawa ne na tsallakawa ba masauki bane wanda yake na farin ciki sannan mashiga ce wanda take ta rarrabewa ba mashiga bace wanda take ta dawwama to dalilin haka kanal aiqaz falkakku min ahliha daga mutanen duniya sun kasance humul ubadu wato su ne masu yawan ibada su ne bayin Allah waɗanda Allah ta'ala ya katartar da su da kowane lokaci da kowane yanayi za ka ga suna ta famar su tabbatar wa kansu wato alkhairin da za su ci more shi a gobe kiyama waɗannan su ne al'aiƙaz jam'i ne na yaƙi wato mutumin da yake falkakke wanda ya san abin da yake yana lura ya san ƙalubalen da zai haɗu da shi idan ya yi kaza ya san kuma abin da zai haɗu da shi na alkhairi idan ya aikata kaza to al'aiƙazu min ahalin duniya sun kasance humul ubad su ne bayin Allah waɗanda suke masu yawan ibada wanda za ka ga faɗawa cikin mutuncicika na mutane wannan ba nasu ba ne ba ruwansu saboda dukkan wanda ya zamanto yana dannewa aibin shi sai ya hau kan shi ya dinga hangowa aibin yan uwan shi to wannan hali yanzu akwai saura a tattare da shi an gane ko wato ido idan ta nuna maka aibin wani dan uwanka ko aibin waɗansu jama'a to ka yi ƙoƙari ka ce mata ke ido ni ma fa ina da kwainawa aibubbuka me yasa ba za ki nuna min nawa da farko ba sannan kuma ki nuna min na jama'a sai dai ki nuna min na jama'a da farko an gane ku wa aqalun nasi fiha waɗanda suka fi kowa hankali daga cikin mutane a duniya humuz zuhad wato su ne waɗanda suka guje wa duniya wanda suka sake ta suka ce ba sa buƙatar ta tare da taso ta zo ta wajensu tana so su dama da ita amma suka ce su ba ita bace a gabansu da waɗannan su ne mutanen da suka fi kowaɗansu mutane hankali wanda suka far duniya kafin ita ta bar su wanda suka yi watsi da abin da yake cikinta kafin abin da yake cikinta yi watsi da su saboda akwai wanda za a ga cewa su duniyar bin su take amma su kuma sun ba ta baya akwai wanda za a ga ita kuma duniyar ta ba su baya amma kullum binta suke da gudu sun kasa kama ta to haka dama mutane suke Allah ta'ala ya sa daga muna daga cikin waɗanda duniyar za ta raka bin mu mu kuma mu dinga ba ta baya na'am قال الله تعالى مم.
إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخرت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتيها أمرنا ليلا ونهارا فجعلناها حسيدا كأن لم تغن بلمس كذلك نفسر الآيات لقوم يتفكرون shikenan qala Allahu ta'ala ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗa dangane da abin da ya shafi duniya da yanda take saukin gushewa da kuma yanda take rudal bayin Allah Allah ta'ala ya ce innama matsalul hayatid duniya sani dai kadai misalin rayuwar duniya kama in anzalnahu minas sama'i wato tamkar misalin ruwan sama ne tamkar misalin ruwa ne wanda muka saukar da shi daga sama da muka saukar da ruwan nan daga sama fahtalata bihi nabatul ard fahtalata nabatul ard sai tsirrai na ƙasa tsiro na ƙasa abin da aka binna a cikin ƙasa ka je ka binna hatsi wani ya je ya binna dawa wani ya je ya binna gujiya wani ya je ya binna alkama wani ya je ya binna sha'ir wani ya je ya binne waɗansu abubuwa irin wake da makamantansu. Kaga waɗannan abubuwan nabatul ard tsirrai na ƙasa fahtalata bihi wato sai su cuɗanya su cuɗanya bihi a dalilin wannan ruwan sama da aka saukar da shi. Mimma ya kulun nasu wal an'am wato su fito su fito daga cikin ƙasa mimma ya akulun nasu daga nau'in daga dangin abubuwan da mutane suke ci na hatsi da dawa da wake da alkama da sha'ir wal an'am da kuma dangin abin da dabobi na ni'ima suke ci irin komayya irin su gadagi irin su jiji da sauransu hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha ubangiji tabaraka wa ta'ala yace hatta har dai idza akhadhatil ardu zukhrufaha idan ƙasa ta riki ƙawarta wato yayin da ƙasa ta riki adanta wa zayyana ta tikali ta yi ado ka zo hucewa ka ga dawa ya kama ya yi tsawon shar ka tsaya a wannan gurin a maka foto ka tsaya a wancan gurin a maka hoto ka rike wani kara ka zo ka sunkuya ka yi wata irin position saboda kyawun da dawaye to har dai yayin da wato ƙasa ta rike adanta wa zayyana ta cikali wa zanna ahluha annahum qadiruna alaiha masu wannan gonakai suka tabbatar da cewa su suna da iko akan girbewa abin da yake cikinta wato lokacin da ya zamanto damuna ta zo ƙarshe ana ruwa akai-akai ka je ka gonar jama'a ka ce alhamdulillah yanzu daji ya yi kyau dawa ya yi kyau bana akwai wake da alamu bana za a yi wake kuma da alamu hatsi ma bana yanda yake ba da murɗiga-murɗigan tum za a yi hatsi yanzu masu yi ta sun tabbatar da cewa lallai za a samu arziki Allah ta'ala ce to a ta ha amurna lailan auna haran wato hukuncin da muka zartar akan wannan ƙasa hukuncin da muka zartas a kanta na hallakaswa sai ya zo musu sai ya zo wa wannan gonakai ɗin lailan da dare auna haran ko da rana faja'alnaha hasidan Allah ta'ala ce sai mu sanya waɗannan abubuwan da aka shuka a cikin waɗannan gonakai su zamanto girbabbu su zamanto karmami su zamanto sun bushe ka allam ta gana bil'ams kai ka ce ba su ba ne satin da ya huce ka gani tana da kyawu. Idan aka zo da al'ams ba yana nufin jiya ba, in ka ce ji itu bil'ams na zo ni ba kana nufin jiya ba, na zo ni nan da wata ɗaya ko wata biyu duka za ka ce ji itu bil'ams. Kana ajidadu na bil'ams, kakanninmu a da sun kasance suna aikata kaza suna aikata kaza an gane ko ba ana nufin jiya wanda daga ita sai yau ba an gane ko ita ams idan aka zo da ita na kira tana fa'idantar da jiya wanda ta huce amma idan aka zo da ita ma'arifa bil ams ra'aituka bil ams tana fa'idantar da cewa ba jiya wanda ta huce bai take nufi tana fa'idantar da wani lokaci wanda ya huce zai iya yiwa shekara biyu ko shekara uku ko shekara uku an gane ku shi yasa a kisar annabi Musa alaihi salatu wassalamu Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayani akan cewa bil ams bai ce ba ams lokacin da annabi Musa alaihi salatu wassalamu suka haɗu da wani daga cikin mutanensa wani yana fama ya kawo mai matsala ya nemi ya taimaka mishi annabi Musa da ya mangare shi mutu shikenan ana na ana na hallo wani lokaci rigima ta hada wani da ta hada wani da shi mutumin annabi Musa alaihi salatu wassalam annabi Musa ya zo huce ta wajen shi hallo ya nemi taimakon shi wannan mutumin dai fa idan ladhi istansarahu bil amsi yastasrikhu qala lahu Musa innaka laghawiyyun mubin to shikenan a turidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil ams ba yana nufin jiya ba an gane ko amma in ka ce ams ams ra'aituk kana nufin jiya wanda daga ita sai yau amma in ka ce bil ams ra'aituk kana nufin ko satin da ya huce ma ko shekara ɗaya da ta huce ce bil ams ra'aituka mutabazzilan shekaru na baya na ganka duka a kullum shigar da kake yi ba mai kyau ba amma yanzu kuma na ganka din ka cuccuko ga kaya ka sa mai kyau kaza kaza wannan duka za ka yi amfani da shi an gane ko ba yana nufin ka allam ta gana bil amsu ba kai ka ce ba ita ba ce jiya Allah ta'ala ya ce ka zalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun Allah ya ce kamar yanda muka bayyana muku yanda duniya take da kuma gaugawar karewata da misalin ruwan sama da yake sauka a gonarku cikin ɗan lokaci kaɗan ka ga an huce gurin to kamar haka ne nufassilul ayat muke faifayewa ayoyi filla-filla daki-daki da ƙaumin ya tafakkaruna ga mutanen da suke tintintini ga mutanen da suke ɗaukan izina ga mutanen da suke ganewa wato iko na ubangiji subhanahu wa ta'ala na'am والآيات في هذا المعنى كثيرة ولقد أحسن قائل قائل إن لله عبادا فنا طلقوا الدنيا وخ- وخافوا الفتنة نظروا فيها فلما علموا أنها ليست أم، حي لحي وظنا وطنا.
نعم، وطنا جعلوها لجة واتقوا- واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا shikenan malam yace wal ayatu fi hadhal ma'ana kathira ayoyi waɗanda suke ɗauke da wannan ma'anar ayoyi waɗanda suke bayani a cikin wannan ma'ana wato ta siffar duniya ayoyin da suka bayyana yadda duniya take da yadda take sauƙin ƙarewa da yadda take sauƙin birkicewa suna da yawa a cikin alƙur'ani واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد مغفرة من الله ورضوان wato akwai ayoyi da yawa a cikin alkur'ani wanda suke ɗauke da irin wannan ma'anar walaƙad ahsana da ƙa'il haƙiƙa mai faɗa ya kyautata lokacin da ya ce, Inna lillahi ibadan fuɗana, ɓallaƙud duniya wa khaful fitana, nazaru fiha falamma alimu annaha laysat li hayyin wa ɗana, ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Yace inna lillahi ibadan, inna ibadan haƙiƙa akwai waɗansu bayi masu girma lillahi daga cikin bayi na Ubangiji ta'ala. Haƙiƙa Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana da kwai bayi waɗanda suke masu girma, fuɗana waɗanda suke masu kaifin hankali, masu tunani masu sanin ya kamata. A nan da ya ce, Inna ibadan lillahi, wato ya zo shi na kira saboda girmama halayensu waɗannan bayin na Allah, wanda ɓallaƙu duniya wa khaful fitana sun saki duniya, sun wa duniya saki wanda yake batti, sun saki duniya ba su ba ita, wa khaful fitana kuma sun ji tsoron fitintunu na duniya. Alfitan, bi kasiril fa'i wa fatihi ta'i, wannan jam'i ne na fitinatu wato sun ji tsoron fitintunu na duniya wato abubuwan da duniya take afkar da masu wato nemanta masu kokowa a cikinta take afka su a ciki na fitintunu to su sun barta nazaru fiha falamma alimu annaha laysat li hayyin wa danan nazaru fiha bayin Allahn waɗanda suke masu hankali masu kaifin basira, nazaru fiha sun yi diba a cikin duniya da ido wanda yake na basira, sun kallaci duniya da tubarau wanda yake na lura da tubarau wanda yake na hankali da tubarau wanda yake na basira falamma alimu yayin da suka san cewa annaha haƙiƙa ita duniya laisatu waɗanan lihayin wato ba gurin zama ba ce ga wanda yake rayayye ba guri ba ce wanda yake na zama ba mazauni ba ne ga wanda yake rayayye ja'aluha lujjatan to sai suka sanya ita duniya ga baki ɗayanta a matsayin lujja wato zurfin kogi idan aka ce allujja a cikin kogi gurin da ya fi kowane guri zurfi shine ake ce da shi allujja an gane ko tsakiyar kogi inda ya fi ko'ina zurfi to sai suka sanya duniya kamar wato wannan zurfin kogi ɗin wata sufuna wattakhadhu salihal a'mal sai suka rike ayyuka na gargaru wanda suke aikatawa a cikin duniya zamanto sufuna wato jiragen ruwa ne fiha a cikin ita wannan duniyar wato jiragen ruwa ne wanda za su tsallaka su daga wannan zurfi nata ayyuka na gargaru wanda suke aikatawa wanda suka rike su a matsayin su ne tamkar jirage na ruwa to sai suka zamanto sun kubuta lafiya kalau wato waɗannan su ne bayan Allah waɗanda suke masu kaifin hankali wanda su duniyar ta nuna tana yi da su amma su kuma suka nuna a'a ba duniya ba suke so ta yi da su kishiyar duniya suke so ta yi da su ya tabbata a cikin hadisi na al'imamu Tirmidhi hadithin Usman ɗan Affan wanda malamai sun yi saɓani a cikin ingancinsa waɗansu wato suna ganin hadithi ne wanda yake ba ingantacce ba waɗansu daga cikin malaman hadithi suna ganin hadithi ne wanda ya inganta duba da yanayin waɗanda suke mazajen wannan hadithi ne Usman ɗan Affan ya ce ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa a cikin hadithi laisa libni adama haƙƙun fi siwa hadhihi al-khisal thawbun yuwari bihi aurata wa baytun yaskunuhu wa jilful khubzi wal ma ma'aiki alaihi salatu wassalamu yace dan adam ba shi da wani haƙƙi wanda yake na dole fi siwa hadhihi al-khisal a cikin komai daga cikin abubuwa in banda waɗannan tadodin guda uku to a su ne yake da kwai wato haƙƙi shi ma kadda ya ɗauki abin da ya yi ƙarfin shi na farko baitun ya sukunuhu gidan da zai tsugunna a ciki gidan da zai zauna tsawon rayuwar shi to wannan ɗan adam yana da kyau ya yi ƙoƙari ya samu gidan da zai zauna a rayuwar shi wanda zai dinga bautawa Allah ya dinga tsaye da dokoki na Allah a cikin gidansa. Sannan kuma na biyu wa tsobin yuwari bihi auratahu, tufafi wanda zai suturce al'aurarsa da shi, ya samu waɗansu kwamfulan shi biyu kwamfule uku, kwamfule hudu biyar ba laifi, wanda zai dinga sawa yana fita cikin jama'a. Sannan kuma wa jilful khubzi wal ma'i, wato da busasshiyar gurasa ya haɗa ta da ruwa. An gane ko? to wannan ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce idan ka cire waɗannan abubuwan guda uku to ɗan adam baya da wani haƙi cikin abin da ya shafi duniya da tara ta da abin da yake cikinta an gane ku wa bi hadzal qadar kifaya subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik